إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إنه جهر ضب خرب ليس فيه إلا الضيق والتعب إنه جهر تبعية تبعية للكفار والدخول معهم في كل دار وقرار قال صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ضب تبعتموهم ومن مظاهر التبعية لشر البرية مشابهتهم في أعيادهم الموسمية فقد كان لأهل الجاهلية يومان في السنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى فالعيد قبية أقدية وتخصيص, وتخصيص أزمنة بأعياد حولية ليس إلا لرب البرية وربك يخلق ما يشاء ويختار وهذه الآيات من أخص ما تتميز به الشرائع والمسلمون تتم والمسلمون تميزوا بدينهم وعيدهم قال تعالى لكم دينكم ولي دين وفي الحديث إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا والآيات في الإسلام شعيرة وعبادة لا تقبل لا تقبل التحريف والزيادة وهي أعياد شكر وهي أعياد شكر وذكر لا غفلة وشرك وأعياد المشركين زور وبهتان وفسوق وعصيان لا تليق بعباد الرحمن قال تعالى والذين لا يشهدون الزور قال مجاهد رحمه الله تعالى يعني أعياد المشركين ومن أعياد الكفار ومن أعياد الكفار عيد الكرسماس ورأس السنة الميلادي الذي يحتفل فيه فيه النصارى بميلاد المسيح الذي يزعمون أنه الرب أو ابن الرب سبحانه وتعالى أما يقولون ألوا كبيرا وأجمع الصحابة الأخيار على إنكار أعياد الكفار قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتنبوا أعداء الله في عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم فمن شارك الكفار في أعيادهم ولو بالتهنئة فقد ألقى بدينه إلى التهلكة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أما التهنئة بشعائر الكفر فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم فمن حنأ عبدا فمن حنأ عبدا بمعصية فقد تقرب لمقت الله وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى تهنئة الكفار بعيد الكرسماس إقرار لما هم عليه من شعائر الكفر وإجابة لدعوتهم بهذه, بهذه بشعائر دينية كأعيادهم التي تكون على رأس السنة الميلادي واستعمال شعا شعارات المصاحبة لذلك العيد كاتخاذ شجرة الميلاد وغيرها من الطقوس من الطقوس والرموز تشبه بالنصارى في أخص آيادهم ولو لم يقصد بذلك إلا الفائل المرح فالوسائل فالوسائل لها أحكام المقاصد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وتحريم وتحريم التشبه بآيات الكفار لا يلزم أن يكون بقصد التشبه بقصد التشبه والإقرار يقول ابن القثيمين رحمه الله تعالى إذا فعل فعلا يختص بالكفر يختص بالكفار فيكون متشبها بهم سواء قصد بذلك التشبه أم لم يقصد لأن المقصود هو الظاهر وإذا كان الاحتفال بميلاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه ولا عن أصحابه فكيف بمن وافق النصارى في عيد بدعي شركي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أصل ظهور الكفر هو التشبه بالكافرين ولهذا ولهذا أظم وقع البدع وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار فكيف إذا جمعت الوصفين فلا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بشيء مما يختص بأعيادهم ولو أن رجلا شتم أباك ثم احتفل بهذا الشتم فهل ستشاركه الاحتفال فكيف بمن شتم ربك ونسب له الولد ثم احتفل ثم تحتفل معه بميلاد ذلك الولد قال الله في الحديث القدسي كذب كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدعني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي من إعادتي وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا عباد الله كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى مخالفة المشركين في خصائصهم حتى قال اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فاعتزوا بدينكم واقتدوا بحبيبكم فهؤلاء الكفار مهما بلغوا من الإعلام والإبهار والغرور والاستكبار فهم تبأ لنا يوم القيامة نحن الآخرون الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa masu albarka kutubar mu ta yau tana tattaunawa ne ko ko ta tattauna ne cikin sha'anin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya tsoratar da mu wani kamanceceniya da da a samu wasu da yawa daga cikin sun aikata shine bin sawun yahuda da nasara taku bayan taku bayan addininmu da nasu ya saba da juna shine hadisi da ya yi magana akan ramin damu bayan yabo da godiya ga Allah subhanahu ta'ala da shaida babu wani abin bauta daga bisa ga cancanta da gaskiya sai shi kadai bai da abokin tarayya da kuma shaidawa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne ina yi wa kaina da ku baki ɗaya wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala da bautawa Allah madaukakin sarki da abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ba tare da an rage ko an wuce iyaka ba ya ku bayin Allah lalle ku sani ramin daman nan da manzon Allah sallama ya faɗi a cikin hadisi rami ne wanda yake kamar kango yake ba komai a cikinsa sai sharri don haka rami ne wanda ba komai a ciki sai kunci da wahalarwa lallai tabbas wannan rami ne wanda manzala sallama ya yi tsoratar a kai wanda duk wanda ya shige shi to yana bibiyan kafirai ne lallai shi in mutum ya shiga to zai shiga tare da su kuma wannan zai kai shi gida iri ɗaya tare da su kuma ya kai su zuwa ga matabbata iri ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a nassin hadisi ya faɗi cewa lallai la tattabi'unna sunana man sunana man kana qablakum wallahi sai kun bi hanyoyin waɗanda ce gabaninku su ne yahuda da nasara kuma za ku bi su ne ɗani bayan ɗani shi ne shibir kamar gwargwaron gwajin hannu haka haka za ku bi su su ɗaga ƙafa a nan ku saka a inda suka ɗaga ƙafansu haka za ku bi su zira'i da zira'i za ku yi ta bibiyansu ta yadda ko da sun shiga cikin ramin damo duk da rami ne tsokeke ba komai a ciki babu wani ƙwayar abin hatsi da yake ɗiba ya je ya ajiye kamar yadda ɓera yake tarawa ba komai a ciki sai wahala da kunci to haka za ku yi ta bin su a cikin al'adunsu da addininsu kuna shan wahala ba wani abin da za ku ribata a cikin wannan abin ta hadda komai lungun da suka shiga don saba wa Allah sai kun bi su a cikin wannan manzon Allah sallallahu ya tsoratar ne akan wannan cewa sai an samu wanda za su lalace cikin al'ummarsa sun koma suna koyi da yahudu da nasara cikin komai nasu da aqidarsu da addininsu da mu'amalansu da ɗabi'unsu munana sai an samu waɗanda suka bi su akan wannan mummunan hanya lallai ya ku bayin Allah yana daga cikin bayyanannun ababe na bin wani na koyi da wani shine a samu mutum yana koyi da waɗannan sharrin halitta da Allah maɗaukakin sarki ya ambata cikin alƙur'ani mai girma shine ya zamo yana kamanceceniya da su a cikin bukukuwansu da suke yi na idi na shekara-shekara da suke yin wani taro nasu ya zama mutum yana koyi da su akan irin waɗannan tarurruka da ake yi lokaci bayan lokaci hakika ya kasance mutanen jahiliya sun ware waɗansu wuni guda biyu a shekara wanda suke yin bukukuwa a ciki suna wasanni a ciki yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira ya koma Madina sai ya fadawa sahabbansa a garin Madina cewa lallai hakika Allah madaukakin sarki ya canza muku waɗannan wuni guda biyu da mutanen da ake amfani da su a jahiliya da waɗansu wuni guda biyu waɗanda suka fi su alkhairi su ne ranar idin lahiya da ranar idin azumi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗannan sune ranakun idi guda biyu wanda musulunci ya san su duk wani buki da za a yi shi na kewayewar shekara ko wani lokaci a taro a yi murna a yi buki to wannan abin babu shi a musulunci musulunci bai san da shi ba waɗannan wuni guda biyu su kaɗai musulunci ya sani daga idil idil fitr sai idil abha duk wani buki da za a yi ko da na ranar haihuwanka ne sunan abin da ka kirkiro bid'a babu shi a musulunci kana koyi ne da yahuda da nasara dan kana neman ka zamo makomanka da su ya zamo iri daya ya ku bayin Allah lalle sha'ani na abin da ya shafi buki da ake yi na wani rana da yake kewayowa wannan wata qabiyya ce wanda take kullata ake yi a tabbatar da ita tun farko a keɓance wani lokaci wata rana da yin buki duk lokacin da ya kewayo to babu wanda yake da ikon yin wannan sai Allah madaukakin sarki mahalicin kowa da kowai kuma Allah madaukakin sarki wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah shi yake halittar abin da ya ga dama kuma yake zaben abin da ya ga dama ya fifita shi shi Allah madaukakin sarki ya yarda musulmi ya riki wani rana da zai rika munna yana farin ciki ne in yake wayewara da ku guda biyu idin azumi idin layya duk wata ranar da ba wannan ba to ba musulunci bane babu shi a musulunci jingina shi ga musulunci wannan ƙarya ne wa addinin Allah ya ku bayin Allah waɗannan bukukuwa da ake yin su masu kewayewa na shekara-shekara suna daga cikin ababen da suka zamo keɓantattun abu da suke bambance tsakanin shari'o'i da haka su al'umman musulmi sun bambanta da addininsu da kuma bukukuwansu da suke na shekara-shekara shi yasa Allah maɗaukakin sarki ma ya faɗa mana cewa fa ku sani lakum dinukum waliyadin su waɗancan da ba musulmi ba yahudu nasara majusu ko ma waye su je su ji da addinin su kuma ku rike addinin ba ruwanku da wani biki in ba bikin idin sallan azumi ko bikin idin sallan lahiya ba bayan nan duk wata rana da aka ware ta don wani biki ko murna ko wani abu to ba kwaci ku bar su da nasu ko ku rike naku a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa lalle inna likulli qaumin aidan kowace al'umma suna da ranar idinsu wa haza iduna ya ce wannan wuni da muke cikin ranar sallan idi ya ce muna mu idin kenan da Allah ya zaɓa mana duk wanda ya ɗauki wani wanda ba shi ba to ya sani ya bi tafarkin waɗancan ne don yana neman ya koma gida iri ɗaya da su ko matabbatansu su zama iri ɗaya Allah ya kare mu ya ku bayin Allah lallai idi a cikin addinin musulunci alama ce daga cikin alaman addini kuma ibada ce da Allah yake bada lada a kai don haka ba ta karɓan canjawa ko ƙari a ciki ta haka idi ne wanda ake yin sa don nuna godiya wa Allah da kuma ambaton Allah kamar yadda muke a ranar idin azumi da ranar idin lahiya mu nuna godiyanmu wa Allah mu sa kaya masu kyau mu fito mu yalwata iyalanmu da abinci mai kyau a sa turare kowa ya fito tsaf-tsaf a riƙa yin farin ciki ana ambaton Allah to wannan su ne iya idin da Allah ya yarda yi iyakacinsu kenan ba wai idi ne wanda yake cikinsa akwai gafala da shirka wa Allah maɗaukakin sarki ba su ko idi na mushrikai ƙarya ne kiran abun aka yi fasikanci ne saɓan Allah ne ko bata dace ga bayin Allah mai rahama ba domin Allah maɗaukakin sarki cikin sifofin da ya bayyana na ibadur rahman ya ce wallazina la yashhaduna zura su ne waɗanda ba sa ba da shaida akan maganan da bata da tushe ba sa ba da shaida akai imam mujahid ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri cikin tabi'ai ya ce abinda ake nufi da wannan shi ne ya'ani a yadin mushirikina ba sa halarta ba su yadda da shi ba ko ba sa yin wani abin da yake nuna goyon bayansu ko yardansu da wannan abin kwata-kwata ba su da shi ko ta kusa ko ta nesa waɗannan su ne bayan Allah mai rahama kenan wanda yake da nuna goyon baya ko jin dacewan abin ko har ya sanya wani gudumawansa a cikin abin kenan shi yanzu ya fada cikin waɗanda suke ba da shaida akan abin da yake na ƙarya marar tushe kamar yadda sanannen abu ne har a cikin littattafansu wannan abu da suke yi na kirsimas shekara-shekara su ma sun san ƙarya ne babu shi a littafin kirkiro shi aka yi kamar yadda aka kirkiro maulidi a cikin musulunci na aihuwar manzan Allah sallama ake yin iskanci da shirka da rashin mutunci da sunan ibada haka su ma suka kirkiro wannan buki da suke na shekara da shekara to ina kai ina musu ta ina tarayya da su a cikinsa su ma ɗin ƙarya suke karewa kuma kai ka zo ka taya makarya ta kare ƙarya bayan abin shirka wa Allah maɗaukakin sarki ne da saɓan Allah ya ku bayan Allah lalle yana daga cikin idi bukukuwa da kafirai suke yi shine idin da suke na Christmas a dukkanin ƙarshen shekara na na na na na aihuwar Annabi Isa alaihi salam da kuma irin bukin da suke yi na sabuwar shekara nuya kenan wanda suke haduwa kiristoci suke haduwa irin wannan lokaci suna murna na haihuwan Annabi Isa wanda suna raye cewa wai shi dinnan Allah ne ko ko su ce shi dan Allah ne tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala game da irin wannan mummunan magana da suke faɗi maganan ta girmama kuma ta munana sahabban manzon Allah sallama masu daraja sun yi ijma'i akan inkarin irin waɗannan bukukuwa da kafirai suke yi sayyidina Umar dan Khattabi Allah madaukakin sarki ya kare yadda da shi yake faɗin cewa lallai ijtanibu aada Allahi fi 'idihim ku nisanci makiya Allah a cikin idinsu in kuna mu'amala da su na ofis waje daya wajen aikin ku daya har kuna harkan kasuwanci kuna kaza kuna kaza to idan suka tashi hidiman bikin su ku nisance su a cikin wannan idin nasu babu gudumawa babu gaisuwa ba ruwan karshe a wannan a wannan hidima yaje yi hidiman sa can me dalili yace fa inna sakhatata fa inna suqatata tanzilu alaihim domin fushin Allah na sauka akan su lokacin da suke yin wannan mummunan biki wanda yake shirka wa Allah madaukakin sarki ne shiga hurumin Allah ne jalla wa ala ya ku bayin Allah dukkanin mutumin da yayi tarayya da kafirai a cikin bukukuwan su da suke yi irin wannan na Christmas da na Nuya ko da kawai taya su murna yayi barka da Christmas happy Christmas barka da sabuwar shekara hafi nuya irin waɗannan kalmomi ɗin ko da shi kaɗai mutum ya furta to faƙar alƙa bidinihi ila ta haluka wannan haƙiƙa ya jefa addininsa cikin halaka kalma ɗaya da za ka faɗa masa barka da kirsimas ya aka ji da hidiman kirsimas ya sabuwar shekara hafi nuya iya wannan kalman guda ɗaya kawai in ka furta malamai suka ce to ka jefa addininka cikin halaka ko baka ƙara komai ba sai wannan ka jefa addininka cikin halaka Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah madaukakin sarki ji kansa da rahama yace lalle yin gaisuwa da mutum zai yi ga waɗansu mutane da suke yin wani buki wanda yake na saban Allah ko game da wani alama daga cikin alamu na kafirci ka yi wa mutum gaisuwa ko murna akan wani abu da yake yi na alama daga cikin alamu ne na kafirci ya ce to fa haramun bittifak wannan haramun ne da ittifakin malamai duk malaman duniya na da da na yanzu ba a samu wanda ya saba akan wannan fahimtar ba haramun ne ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa misali shine an yuhanni'ahum bi ayadihim kamar mutum yayi musu gaisuwa game da bukukuwan irin da suke yi na shekara shekara faman hanna abdan bi ma'asiyatin duk wanda yayi ma wani sannu ya faɗa masa wata kalma ta taya murna akan wani aikin sabo da yake yi to wannan haƙiƙa ya jefa kansa cikin azabar Allah ya jefa kansa cikin fushin Allah don haka kenan ba ma sai bikin kirsimas irin wannan ba duk abin da mutum yake yi wanda sunansa barna idan ka gan shi ka faɗa masa kalma ta gaisuwa ta jinjina wannan abun shi kan shi jefa kai ne cikin fushin Allah jalla wa'ala don haka ba a ce murna mutum murna akan saban Allah kwata-kwata fushi da aka yi da nuna masa akai duk alaƙinka da dangantakan da shi a lokacin da yake cikin wannan abin to ba kai babu shi wannan ita ce haƙiƙanin alwala'u wal bara kuma wannan asali ne mai girma a cikin addinin musulunci imam sheikh muhammad bin sari al-usaimin rahmatullahi alaihi shi ma ya sake faɗin waɗansu maganganu masu muhimmanci akan wannan gaba ya ce gaida kafurai akan idi da suke na kirtimas kamar mutum yana ikirari ne akan abin da suke kai wanda sha'ira ce ta kafirci alama ne na kafirci suke kai to ka gaishe su akan wannan abin kamar kana tabbatar da wannan abin daidai ne kai ma ka yarda shi amsa gayyatan su a irin waɗannan munasabobi to shi kuma girman hatsarin sa yafi gaisuwan ma yanzu a wani irin waɗannan bukukuwa na Christmas ko New Year sai kaga wani abokin aikinsa ko wani kwastomansa ko wani kaza na shi ya gayyace shi har ya iya zuwa gidansa ko ya gayyace su a wani hotel ko wani restaurant an zo za a ci abinci don wannan abin ya amsa gayyatan ya je ko bai ci abincin ba to girman shi kuma laifin kuma ya fita ya shi murnan ba ta haka matsalan tana da girma kuma tana da hatsari don haka haramun ne mutum ya je wajen da suke yin irin waɗannan tarurruka na ɓarna ko ko musayan ba da kyaututtuka ko ko gaisuwa akan wata sha'ira daga cikin shari'a ta wata addini da wani yake kai kamar misali shine irin bikin da ake yi na sabuwar shekara wannan duka da shi da ke zama karka wani raba su karka rabe su dukkaninsu ayyuka ne na saban Allah manya-manyan barna ne manya-manyan ka ba'irin zulum ne babu kai babu shi addininka bai yadda maka da wannan bako bai tarbiyyantar da kai akai ba haka nan yin amfani da waɗansu abubuwa da suke nuna alama na tarayya a cikin irin waɗannan bukukuwa ba za a yi su ba kamar yadda ake ba da kyautan fulawa a ba da kyautar ɗan wani abin busa da waɗansu abubuwa makamantan irin waɗannan wanda dukkaninsu kamanceceniya ne da su waɗancan mutane waɗanda suke ba musulmi ba kuma abu ne wanda ya keɓanci addininsu ya keɓanci bukinsu ne na idin da suke na shekara-shekara mutum in yi wannan ko da ya ce kawai a ɗan wasa ne aka yi shi ko wani abu mai kama da haka to wannan ko da ya ce ba da nufin ya yarda abin da suke daidai ba ne to haramun ne ko bai yadda abin da suke yi daidai ba ne in dai ya yi haramun ne domin aikinsa ya bayyana yardan shi da wannan abin manzan Allah sallama ko tun ya riga ya ba mu ka'ida a cikin musulunci cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda a zahirin ayyukansa suturansa mu'amalansa ayyukansa yayi kamanceceniya da waɗansu mutane to yana cikin su da haka ba zai yiwu ka ɗauko tsarin sutura irin na arna ka ce kuma wai kai baka abinda suke bai burge ka ba in bai burge ka me ya kai ka baka da suran da musulun da addinin ka yadda muka yi amfani da shi ne da haka ayyukan da kake yi wanda in dai wannan abun alama ce irin na wani addini to ko da ka ce a zuciyanka baka kudurta yadda da wannan abun ba to dole a hukunta maka ka yadda da wannan abun domin zahirinka za a yi aiki da shi da haka babu wata kafa guda ɗaya ba wani fuska guda ɗaya da ya sauƙaƙa wa mutum ya aikata wani abu wanda yake alama ce ta wani addini kuma ya ce wai ya aikata wannan abun wai ba wai da manufa ba ne a'a yana aikatawa ko to ta bi shi manzon sallama ya ce duk wanda ya kamanceceniya da mutane yana tare da su ya za a yi a gane ka ya kamanceceniya da su shine abin da kake a zahiri abin da kake a zahiri da shi za a fahimta kuma in bai burge ka ba me ya kai ka ka aikata ai duk wanda kaga yana yin wani abu abin yana burge shi ne burge shi da yake shi yasa yake yi ko a media ne mutum yake posting ko liking ko sharing akan abin da aka yi shi na wani addini ai abin ya bashi sha'awa ne kafin yi da haka in wani ya turo maka hafi nuya kai liking wani ya gani ko kai sharing ai abin ya burge ka ne yasa ka tura ka taba dan wani ma ya gani jama'a kai ma abokanka su gani ya burge ka ne da aka kai kana tare da su kana tare da 'yan nuya haka in na kirsimas ne in ka tallata wani ya gani kana tare da su da ba ka son abin ba za ka taɓa ba yadda ka ganshi sai ka wuce shi ka ya uzu billahi Allah ta'ala ya faɗi muta bayin Allah na ƙwarai su ne wanda idan suka ga allagawu shi ne abubuwa marasa amfani marasa kyau suna wuce abin ne wucewa irin da mutane masu daraja ba zai ɓata lokaci a kai ba balle ma har ya taɓa kuma wani ya gani wa idza marru bil lagawi marru kirama da kaga abin da yake saban Allah ne ko a media ne kana gani sai ka tunkuda shi kar ma ka tsaya ka ga karshen shi shine ya nuna da gaske kana kyaman abin baka so amma ba za ka ajiye shi a waya har ka samu lokacin da za ka rika ji ka ci kai kana ji kuma kana kai waɗannan mutane ba su da mutunci ka ji yanda suke amma ka saurara har fiye da so daya sauraron ka fiye da so ɗaya ya nuna da gaske kana son abin a zuciyarka amma kana faɗa ne don mutane su ce kana kyaman abin amma ƙarya ne zuciyanka tana so amma duk abin da yake saban Allah barna idan har ka ci karo da shi na lokaci ɗaya to ba ka fatan Allah ya sake ƙaddara maka kunnen ka ya sake jin wannan abin ko idan ka ya sake ganin sa domin ka san Allah ta'ala ya faɗa maka inna sam'a wal basara wal fu'ada kana anhu mas'ula Allah zai tambaye ka akan abin da kake gani da idanka da abin da kake ji da kunnanka Allah zai tambaye ka akai abin da kake kullawa a zuciyanka Allah zai tambaye ka ka san da wannan zaka kalli barna ka sake maimaita kallon zaka ji barna ka sake maimaita ji zaka kulla sharri kuma ka sake kulla shi to wajibin mu ne mu yi taka tsantsan da addinin mu ya ku bayin Allah lallai haramci akan kamanceceniya da bukukuwa irin na arna ba wai kawai sai mutum ya yi ƙudurta kamanceceniya da su ne ko ikirari ba a aikata hakan kawai shi kenan muhammad bin salih al-usaimin rahmatullahi alaihi yake faɗin cewa idan mutum idza fa'ala ka ilan yastasu bil kufar idan mutum kawai ya aikata wani aikin da an san arna ne kawai suke yin wannan aikin fa yakuna mutashabbihan bihim yana aikatawa ko ya zama mai kamanceceniyar su arne ne aka san shi da yin wannan abin kuma kai ka zo kai kuma ka ce ba arnanci kake yi ba arne ne kawai aka san shi da yin wannan abin sai ya aikata yana yin abinsa sai kuma kai ma kai irinsa to shi kenan kawai ka yi kamanceceniyar su kuma wannan shine hakikanin ma'anan wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sawa'un qasada bi zalika tashabbuha am lam yaqsid mutun yayi kudurta manufan kamanceceniyan ko ko bai kudurta ba me dalili mala yace bi annal maqsuda huwa zahir domin manufan kawai shine zahirin abun arna ne aka san suke yin wannan abun yanzu shi ma yayi to kawai yayi kamanceceniya da su iyakanta kenan ba wani tawili bayan kudu da mutun zai kawo akan wannan idan har ya kasance buki da taro don murnan aihuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama abu ne da bai tabbata a musulunci ba bai tabbata daga gare shi ba bai tabbata daga sahabbansa ba to ya kake ganin kuma mutumin da ya zo ya yi muwafaka da shi da kiristoci a cikin idin da bid'a ne su kansu a addininsu sannan shirka ne kuma wa Allah madaukakin sarki Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi yace asalin tushen bayyanan kafirci huwa tashabbuhu bil kafirin shine kamanceceniya da kafirai asalin tushe na farko na bayyanan kafircin mutum shine yayi kamanceceniya da arna in ba haka ba ta ina yanzu mutum wanda ya rida ta ina ya rafi ya ra'a ya gane shi dama ana ganin zuciyarsa ne ayyukan arna ne da yake yi kawai sai a ce a to wani ya yarda zama arni don haka asali na bayyanan kafirci shine kamanceceniya da kafirai don haka ya zama abu ne mai girma sosai mutum ya fada cikin wannan bid'a na Kirsimas ya taya su murna wannan abu ne mai girman hatsari domin laifi biyu ne laifi na farko ya goyi bayan bid'a laifi na biyu ya gaskata abin da suke faɗi na shirka wa Allah ta haka kenan laifin ya girma akan laifi don haka sai malamai suka ce suka buga wani misali ya ce suka ce mutum ya kwatanta da kansa yanzu da da a samu wani ya rika zagin mahaifin mutum yana zaginsa sai kuma ya shirya wani taro don yin murna akan zagin da yake yi wa baban mutum suka ce shin yanzu wannan bawan Allah zai zo yi tarayya da wannan mutumin da yake zagin babansa a ranar da ya gayyaci mutane don murnar zagin babansa mutum yana zagin mahaifinka ya shirya taro na murna na ranar zagin mahaifinka kuma ya gayyace ka sai ka zo wajen zai yi don Allah ko wanda zai yadda da wannan abu suka ce to yaya mutumin da yake zagin mahalicinka yake jingina masa ɗa zai shirya taro da murna don wannan ranar sannan kai kuma ka tashi murna akan wannan abu yaya za ka yi wannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin hadisul ƙudusi ya ce ka zaba ni ibn adam ya ce ɗan adam ya ƙaryata ni walan yakul lahu zalik ko bai kamata dan adam ya karyata ni ba domin Allah shi ya halice kuma karyata shi yace wace tamani dan adam ya zage ni walan yakul lahu zalika ko bai kamata dan adam in halice shi ya zage ni ba Allah ta'ala yace fa amma takdibuhu iyaya karyata wanda dan adam ya mun fa qawluhu layyidni kama bada'ani da mutum yake cewa wai Allah ba zai dawo da halittarsa kamar yadda ya halice shi a farko ba to wannan ya karyata Allah ne tunda Allah ya ce zai dawo da halittar mu bayan mutuwa in mutum yace Allah ba zai yi wannan ba kenan ya karyata Allah Allah ta'ala ya faɗi a cikin wannan hadisul qudusi yace kuma walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati farkon halittar dan adam bai zamo abin da ya fi sauƙi a gare ni ba akan dawo da shi duk abu ɗaya ne inna ma amurhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ba wani bambanci da halittar farko da dawo da ita bayan ta lalace duk abu babu wani bambanci duk abu ne ɗaya ne a wajen Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce wa amma shatimu iyaya amma zagin da dan adam ya mun fa qawluhu shine da yace ittakhadallahu walada da yace Allah ya rikida shin kiristoci da suke buki a ranar kirismas 25 ga watan disamba da wani iddi'a'i suke yi daga masu da'awan cewa annabi isa allah ne sai masu da'awan cewa shi dan allah ne yaya wanda yake zagin allah mahalicinka kuma da ka taya shi murna ta yaya da ka je ka taya shi taro ta yaya za ka amsa gayyatarsa wannan abu ne mai girma mai hatsari wanda babu sauki a ciki ya ku bayin Allah hakika annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance ko cikin kowane abu yana kirdadan yadda zai ya saba wa mushrikai a cikin abin da suka keɓanta da shi duk abin da arne ne aka san shi da yi to maza Allah yana kokarin saba masa akan wannan abu har sai da yahudawan madina suka faɗi magana akan manzo sallama suka ce kai ma yuridu hadha ar-rajulu an yada min amrina shay'an illa khalafana bihi suka ce kai wannan mutumin bayi nufin ya kyala wani abu komai kankantansa komai kankantansa in dai wannan al'amarin mu ya shafa to bayi da burin ya bar wani abu komai kankantansa sai ya saba mana a ciki komai manzar sallama sai ya saba wa waɗanda ba musulmi ba a kai ba abu ɗaya ne yake da ya kamar ceceniya da su in dai ya shafi addininsu ta haka ya ku bayan Allah ya kamata ku zamo masu jin izza da addinin ba ku da wani gatan da ya wuce addinin musulunci ku yi koyi da masoyinku shine annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma waɗannan arnan duk yadda kuke ganin sun kai wajen tallata abubuwa da rudi da girman kai da kaza da kaza wallahi din na banza ne kuma ku sani in an tashi kiyama dukkanin waɗannan mabiya sauran addinai a bayan al'umman annabi Muhammad sallallahu da su kasance manzon Allah sallallahu ya ce waɗannan al'umma tawa mu ne mutane na ƙarshe zuwa a duniya amma mu ne na farko kuma a ranar alkiyama da mu za a fara gama komai hatta shiga gidan aljanna al'umman annabi Muhammad sallallahu su da su fara shiga aljanna kafin wata al'umma ta biyu to kai da ka samu wannan izzar da matsayin da ɗaukakan da martaban me yana ka na koyi da wani ƙazani ƙazani mai sifa irin na alade da akuya me zai baka sha'awa tare da shi ta haka babu wani abin sha'awa tare da waɗannan arna ko ƙanƙani Allah maɗaukakin sarki ya ce walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakin almunafiqina la ya'lamun ai izza ta Allah ce izza na manzansa ne sannan kuma mummire su ne masu izza amma munafiki bai san haka ba da haka munafiki cikin musulmi shi yana ganin in bai raɓi jikinsu ba to shi walakantacce ne da haka sai zama ɗan daɗi arna ya yi komanceceniya da su ya ba da kariya akan abin da suke kai in ya mutu ya mutu irin mutuwansu kuma a tashe shi tare da su su koma makoma iri ɗaya allah maɗaukakin sarki ya kare mu da haka ya ku bayin allah wannan buki da suke shirin yi a 'yan waɗannan kwanaki masu zuwa tun daga buki na Christmas da suke ranar 25 ga watan Disamba da abin da ake yi na ranar 1 ga watan Januwari wannan abin ya ci karo da musulunci haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne yin shi ko faɗin wata kalma da ya nuna ta yi murna a kai ko yin wani kyauta saboda shi ko duk wani abu da mutum zai yi wanda zai karfafa abin wannan haramun ne haramun ne haramun ne bai halatta ba ko babu ta inda zai zamo halal Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah madaukakin sarki kuma ya gafarta mana da ku bayin Allah Allah da mala'ikunsa suna salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya kirayi masu imani akan yi masa salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid warda Allahumma anil khulafa ar-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali warda Allahumma anil sahabati ajma'in wa anil tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأسلع أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رباك يا رب العالمين اللهم خذ رجال أمننا وجنودنا وهم هدودنا وثغورنا يا رب العالمين اللهم بارك لمن حضر معنا صلاتنا هذه في علمه وأمره وعمله وبارك له في بدنه وصحته وآ وعافيته وبارك له في آله وولده وبارك له في ماله ورزقه واجعله يا ربنا مباركا موفقا مسددا أينما هل أو ارتهل اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله